الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث بكتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى شاشدة قوة rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine dace da bakwai ga watan biyu shekara ta 2023 shekara miladiya dan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar sheik wahid abdulsalam bali hafizahullahu ta'ala a je yan uwa mun tsaya ne a daidai maganar abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda za mu tashi a daidai maganar abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda yace أنتم في زمان يقول الحق الهوى وسيأتي زمان يقول الهوى الحق عبد الله بن مسعود yake cewa yanzu kuna cikin wani zamani ne yaqulu alhaqqu alhawa wanda gaskiya take jagorantar san zuciya gaskiya ce a gaba san zuciya ke biye da ita ma'ana sai inda gaskiya ta juya son zuciya sannan son zuciya zai je shi sa sai gaskiya da amana da alkawari suka yawa a cikinsu wannan yana bayani ne a lokacin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai barbishin hasken lokacin annabta a lokacin ya ce lokaci ne mai tsarki yanzu gaskiya ce take jagoranci ya ce amma wasa ya ati zamanu da sannu wani zamani zai zo a baya ya ƙudul hawa alhaƙa wanda za a samu kuma san zuciya ita ce ta rinka jagorancin gaskiya kunga wannan zamanin namu yana ɗaya daga ciki kenan eh in ba dai wasu zamanin sun wuce da a baya da yawa to wannan zamanin namu na ɗaya daga cikin zamanin da gaskiya tana baya san zuciya ce a gaba eh sai inda san zuciya ta san na gaskiya take biyo bayan ta galibi al'amarin haka yake wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud mala ya turo ta ne a cikin littafin tafsirin Qurtubi قال ابن السماك مالك ابن السماك يتي كل هواك مصوفا ولعقلك مسعفا وانظر ما تسوء عاقبته فوطن نفسك على مجانبته yace kulli hawaka ka kasance kai li hawaka game da san zuciyarka musawwifan wanda kake hukunci akan sa wanda ka mallake shi shine musawifan ya kasance kai kake hukunci akan san zuciya kada ka saka masa ragama eh sai abin da kaga ya dace sannan zaka bashi dama akai amma wali aqlika ka kasance game da hankalinka kuma musifan mai taimakon sa ma'ana saboda galibi hankali shi yake seta mutum shi yake dora mutum akan daidai to ka rinka taimaka masa wajen yin daidai din da kuma dora ka akan hanya da take mafi dacewa sai ce wanzur ma tasu aqibatahu ka rinka kallon duk abin da zai lalata ƙarshen abin da zai je zo game da hankalinka duk abin da zai lalata hankalinka to ka rinka kallon sa fawatin nafsaka ala mujanabati yace sai ka sabar da kanka ka dora kanka akan kaucewa duk abin da ka san zai lalata hankalinka duk abin da ka san ƙarshen ƙarshen sa zai jawo hankalinka matsala yace to ka dora kanka ka sabawa kanka wajen kaucewa wannan abu wajen matsawa daga kusa da shi dan kada ya jawo maka matsala ya ce fa'inna tarkan nafsi wa mata hawa hakika mutum ya kyale ransa wa mata hawa da abin da take so yace da'uha wannan shine cutarta shine cutar da rai yake dauke da shi shine rashin lafiyar rai ka kyale rai kawai abin da yake so shi zai da abin da ranka ya raya maka to sai ka ji ka karkata can to wannan zuciyarka ba ta da lafiya kenan menene a gaban nawa nawa ya dan goge na fasbir ala dawa'i naka irin nawa ne wanda ba irin nawa ne yawwa yawwa to shine shine daidai shine daidai din ko a watar kama yace a naka naka irin nawa ne ba su lewa akwai abin da babu ina mai littafi dawar ba na naka magani akwai abin da aka goge ne نعم nawa zan yake yawwa ga shina asima shi yace fa inna tarkan nafsi wa ma hawa hakika mutun ya kyale ransa da abin da ran nasa yake so na soyayyen zuciyarsa da'uha wannan shine rashin lafiyar rai sai yace wa tarka ma hawa amma ka kyale abin da ranka yake so kyale abin da rai yake so ka rabu da shi kai watsi da shi kake aikata shi yace da wa'uwa wannan shine maganin dan uwan fahimci abin kuwa abin da yake so yace shine ranka ka sakan masa ragama duk abin da yake so ka bashi dama ya aikata yace to wannan rashin lafiyar rai kenan yace amma kuma ka watsar da abin da rai yake so shine tarka ma ta hawa ka bar abin da ranka yake so ka ki aikata shi ka ki zakke masa ya ce to da wa'uwa wannan shi ne maganin waccan rashin lafiyar ina fata an gane ko yawwa sai ce fasibir to kaga sai yanzu aka tashi a nan an ɗan samu goge wani zane daga cikin irin tamu nuskar fasibir ya ce ka yi haƙuri alad dawa'i a kan magani me maganin shi ne ka ƙyale rai kada kai mata abin da take so shi ne maganinta kamata khafu minar da'i kamar yadda ka san kana jin tsoron cuta yadda ka san baka son cuta ta same ka to dole idan kuma cuta ta same ka kai me ka sha magani yace kama a waqala sha'ir wani mawaki yake cewa sabartu ala al-ayami lamma tawallat zaku ga naku hatta ne ko yawa lamma ne shine asalin yadda wakar take sabartu ala al-ayami lamma tawallat wa alzamtu nafsi sabraha fastamaddat wani wajen kuma fastamarrat ne ba fastamaddat ba waman nafsu illa haisu ya ja'alu halfata fa in utmi'at akwai wanda zaga in ut'imat ko akwai wanda zaga in ut'imat ainihin ce a farko sannan mimun wannan ba shi ne daidai ba fa in utmi'at na astamu kwaɗayi fa in utmi'at saqat wa illa tasallat yace sabartu alal ayyami nayi iya kokari na nayi hakuri akan wasu kwanaki hatta tawallat ko lamma tawallat yayin da kwanakin suka wuce wa alzamtu nafsi sabaraha na lazimta wa raina ta yi haƙuri akan waɗancan kwanakin duk abin da suka riske ni a cikinsu na lazimta mata lallai ta yi haƙuri kuma ta yi haƙuri akan hakan fasta maddat sai ta ci gaba ya kasance haƙurin ya zamto shi ne ɗabi'arta waman nafsu ya ce rai ba wani abu ba ce illa haifu ya ji'alu halfata sai kamar yadda mai ita ya ajiye ta yadda ka yi tirenin ɗin ranka haka za ta kasance maka yadda ka ɗora rayuwarka haka za ta kasance maka idan ka saba da wani nau'i na rayuwa to za ka ga insha Allah ta'ala rayuwar ta zamto kamar ita ce ɗabi'arka haka idan ka shiga wata rayuwar maka saba da ita haka za ka ga ranka ta saba da ita ma'ana yadda mutum ya saba wa ransa da abu haka zai saba yanzu baran baku misali mutanen da suke rayuwa a cikin birni da mutanen da suke rayuwa a cikin karkara rayuwarsu ta sha bamban nesa ba kusa ba haka ne wajen cin abincinsu wajen kwanciyarsu wajen sa suturarsu wajen kaza ɗinsu duk haka ne mutumin da yake cikin karkara ya yarda wa ransa ransa ta gamsu akan cewa wannan rayuwar da yake ciki ita ce daidai da shi shi sa baya jin komai amma kai ya za a ɗauke ka a yadda kake ɗan birnin a kai ka cikin ƙauye can a ajiye ka a ce yadda suke rayuwa haka ka ci gaba da rayuwa za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba amma kai ma da zaka sawa ranka cikin kwana biyu cewa zaka doge akan yadda suke ka ci gaba da yi sai ka saba ba haka bane to amma idan ka ce lallai sai ka dawo irin rayuwar ta birni kuma anan a cikin ƙauye to sai a samu matsala to haka rai take ita abin da ka saban mata da shi da shi take sabawa yace fa in utmi'at idan aka sawa rai kwadayin wani abu taqat to sai ta jayu zuwa gare shi wa illa idan ko ka cire kwadayin wannan abin ta sallata sai ta saba sai ta rarrasu ta saba da wannan abu yace walil hawa ma al aqli thalathatu ahwali wa in ta ta ba ta ba ta taqat taqat ai jazabat kenan taqat taqat daban ta daban walil hawa ma al aqli thalathatu ahwali malai ce san zuciya idan suka hadu da hankali to akwai halaye guda uku da suke da shi akwai san zuciya akwai hankali haɗuwarsu a waje guda to za su haifar da wasu halaye guda uku al'awwal hali na farko ay ya ƙauye sultanul hawa bi kaftarci da wa'ihi ya kasance ikon da san zuciya yake da shi a cikin zuciyar mutum ya ƙarfafa ya zamto shi ne mafi ƙarfi sama da hankalinsa abin da ya ja wannan ko shi ne ya ce bi kaftarci da wa'ihi saboda yawan abin da suke jawo san zuciyar mutum ya saka wa zuciyarsa ragama abubuwan da suke jawo son zuciya da yawa sun rijaye zuciyar tasa hatta tasqawli alaihi ghalabatul hawa washahawat har ya kasance rinjayen son zuciyar ya mamaye cikin zuciyar tasa da kuma sha'awa sha'awi fa yukillu al-aqla an daf'iha sai kasance ya rinjayi ya nauyayi hankali game da iya tunkuɗe waɗancan munanan abubuwan da son zuciya yake kawowa فيكل شيء أي الثقل شيء نويا ويضعف عن منئها يكما روننا شي هنكلن game da hana san zuciya kawo abin da ba daidai ba irin abin da mutum irin abin da mutum yake gani ba zai iya hanawa ba akwai abin da zaka gani ka san ba daidai bane amma yafi karfin ka ba zaka iya hanawa ba kana da iko to abin da yake faruwa kenan idan mutum ya bari bangaren san zuciya yayi rinjaye akan hankali to sai kasance san zuciya na zuwa da abubuwa marasa kyau kuma sai mutum ya zakke musu hankalinsa ba zai iya hana san zuciya wancan abin ba me dalili saboda sultanil hawa ikon da san zuciya ke da shi shine ya mamaye me ya mamaye hankali a cikin zuciya to sai a samu matsala ma'awduhi qab ma'awduhi qabhuha fil aqli al maqhur biha tare da a munin abinda ita san zuciya yake kawo a fili yake karara fil aqli al maqhuri game da shi hankalin da aka rinjaye shi biha a cikin zuciyar wa hadha yakunu fil ahdath akthar sai malai ce irin wannan yafi yawa a wajen yan bana bakwai sune al ahdath masu kananan shekaru eh matasa kenan yace irin wannan an fi samun sa a wajen masu kananan shekaru yafi yawa wa ala shababi aghlab yafi kuma rinjaye a wajen matasa samari li quwwati shahawatihim saboda karfin sha'awar da suke da shi su a lokacin suke kan gane su komai nasu zanzan yake bai fara raguwa ba to duk wani abu idan na kirki ne idan matashi ya dauke shi daga da zafi yake yinsa idan ma ba na kirki bane idan ya dauke sai ga da zafi yake yinsa to shi sa ake so matasa a seta su a sa su a layi dan kaucewar matasa matsala ne eh duk inda kaga an samu matsala a cikin mutane to zaka samu matasan su ne suka samu matsala amma idan Allah madaukakin sarki ya taimaki al'umma aka seta matasa to insha Allah ta'ala za a samu generation mai kyau nan gaba za a samu wata al'umma wacce ake sa rai insha Allah ta'ala za ta haifar da ɗa mai ido amma duk inda aka kyalla aka ga mafiya yawan matasa suna filin kwallo suna harkar shaye-shaye suna abin da ba shi da kyau to wallahi wannan al'ummar mustaqbal lati yana cikin matsala matsala ma kuma ba kaɗan babba dan dattawa 'yan shekara 70 60 yanzu tafiya suke yi tafiya suke yan shekara sha takwas ishirin da biyar su suke tasowa lokacin da yan shekara 60 na za su ƙare waɗannan matasan da suke da shekara sha takwas ishirin su waye dattawan yanzu su ne to wani irin dattawa kake sa tsammani za a samu yan wannan fata an fahimci abin ko wani irin dattawa kake tsammani za a samu a lokacin idan ka kasa matasa kashi ɗari sai ka ga kashi nawa ne za ka same su a makarantar islamiyya da makarantar boko da guraren karatuttuka da guraren sana'a nawa ne kuma wanda babu ruwansa da wannan kawai abubuwa ne na shirme suke ciki yanzu al'umman mu a society din mu kai wannan lissafin ka gani e abu ne da yake mai tayar da hankali kwarai da gaske abu ne da duk mai tunani da hankali da wanda yake kallon mustaqbal wannan al'umar sai ya zubar da hawaye saboda gaba ɗaya sai kaga inda hankalin matasan mai yake yayi wani wajen yayi can ba abin da zai amfane su ba ko ya amfani al'ummar su da al'ummar ku da suka kasance haka ƴan uwa to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh shi yasa gaskiya akwai buƙatar matashi mai aiki sosai akan matasan mu kullun ni bana goyon bayan cewa a rinka bar matasa haka kawai cewa yara sun lalace a idan mutum ya lalace ba gyara shi ake ba duk abin da kake da shi mai amfani duk abin da ka san naka ne mai amfani dan Allah idan ya lalace me kake masa gyara shi kake idan motarka ta lalace me kake mata gyara ta kake kai to wajen makaniki kake kaje ka tsaya ka bata lokacin ka a gyara ta wani lokaci sai ka shiga gareji tun safe har yamma sai an maka gyaran ka me mashin ma haka yake masa riga kamar an ta lalace gyara ta kake duk abin da ka san yana da kyau a wajen ka mai amfani ne gyara shi kake to duk waɗannan abubuwan da lissafa kyan ya kai kyan matasa amfanin sa ya kai amfanin matasa ya kai amfanin matasa bai kai ba to tsayawa za a yi kowa ya jana da ruwa da tsaki wajen gyara matasa amma ni na naɗe hannuna kai ka naɗe naka hannun wancan ma naɗe nasa na yi surutu a gefe ka yi surutu a gefe mai zai amfanar babu abin da zai amfanar ya kullum ina maimaita wannan kuma ba zan gaji da faɗa ba insha Allah ta'ala idan ba tsayawa aka aka gyara ba za mu fuskanci matsala dukkaninsu wanda ake gani za a ce wa ɗan wani ya lalace ‘yar wani ta lalace dukkaninsu dai a cikinmu suke idan baka da alaka da wancan wallahi kana da alaka da wannan wancan ko kaninka ko dan wanka ko dan kaza dinka ko kaza sai kaga kana da alaka da shi alal akalla dai kuna zauna unguwa daya idan kuna zauna unguwa daya idan kai baka yi mu'amala da shi ba saboda danka ne ko ka girbe shi akwai kaninka ko danka da zai fito yi mu'amala da shi ba haka bane to amma in dukkanin mu nan maka gyara mutanen unguwa suka ji cewa lalle yaran nan namu ne dole mu jawo su a jikin mu mu gyara su ku sai ga an samu abin da ake so amma matsalar kowa ya koma gefe kawai kowa ya naɗe hannunsa kowa ji yake ayyabin bai shafe shi ba to inda ya ku haka ne za a samu matsala babba yan uwa Allah ba mu ikon tashi mai abin da ya kamata malai ce wa hadha yakunu fil ahdath aktharu ala shababi aghlab liquwwati shahawatihim wa kafarati dawa'il hawa almutasallila alaihim yace da kuma yawan dawa'il hawa abubuwan da suke jawo san zuciyar almutasallila alaihim wanda yake an riga an sallada su akan su waɗannan matasa din wa sahibu hadhihi alhala malai ce ma'abucin irin wannan hali wanda rinjayen san zuciya ya fi ƙarfin hankalinsa irin wannan hali zai kasance ne asirul hawa kamamme in aka ce asiri shine kamamman yaki wanda aka kama shi a wajen yaki to sai kasance kamar fursunan yaki ne na san zuciya shi wa kenan shi mutum fala yufakkir illa bi hawahu babu wani tunani da zai rinka sai tunanin da yake da alaka da san zuciyarsa wanda ya dace da san zuciyarsa duk tunanin da zai rinka yi zaka ga na gina wani abu nasa ko na wani abu sai kaga san zuciyarsa ne yake daga san zuciya ake samar da tunanin sai ga tunani ne mara kyau ina zan je in samu abu kaza na halaka ne ko ba na halaka bane zan je in samu ina zan je za ka tunani ne mara kyau kai lokacin da kake tunanin wani abu mai kyau shi kuma abin da yake tunani ba shi da kyau saboda illar san zuciyar da a yarin jayi akan hankalinsa wala yu'adi illa min ajli zaka ga baya yin adawa sai saboda san zuciya duk wanda yake adawa da shi ba yana adawa da shi bane dan Allah yana adawa da shi ne dan me dan san zuciyarsa dan ya saba wani abu na san zuciyarsa ko dan zai hana shi wani abu da yake da alaka da san zuciyarsa wala yusadiqu illa min ajlihi baya abota ko ya tarayya da wani sai saboda san zuciyarsa wala yastahidu illa lidaylihi baya kokari sai sai dan samun abin da yake da alaka da san zuciyarsa duk abin da kage yana kokari ya dage a kansa to yana da alaka da san zuciyarsa ne wa rubaba zallahu alhawa mala ya ce mai yiwa ne ma wani lokaci kaga shi san zuciyar zallahu ya kaskantar da shi wata khazahu abdan ya ma rike shi a matsayin bawa sai mutum ya koma kawai yanzu abin da yake bautawa shi ne mai san zuciyarsa e haka kuma Allah ya tabbatar a cikin alƙur'anin sa mai girma yace ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila Allah yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shin baka ga man ittakhadha ilahahu hawahu wanda ya riki ilahahu abun bautarsa hawahu a matsayin san zuciyarsa ba shin ba ka ganin wanda ya riki abin bautarsa a matsayin san zuciyarsa a fa'anta ta kuno alaihi wakila yanzu kai za ka zamto wakili a kansa ya rasulallah Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar daga cikin mutane akwai wanda suke riƙar san zuciyarsa a matsayin me a matsayin abin bautarsu Allah ya tsare mu daga su malai ce man tahakkama fihi hawahu wanda duk ya sanya san zuciyarsa a matsayin mai masa hukunci wanda zai rinka jagorantarsa qadahu ila dhulli wal hawan to karshen al'amari yan uwa san zuciyar nan zai tunkuda shi ne zai kai shi zai jagorance shi zuwa ga kaskanci da kuma lalacewa wal khayb wal khibatu wal khusran da kuma tabewa wa qad qila malaka shi sa wani mawaki yake cewa idza anta lam ta'sil hawa قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال إذا أنت لم تعت الهوى إذا كي باكا ساقا وسن زوتيركا إذا سن زوتيركا بكسن تدك أبن بيزمك كان باتاشي كحانا شفا روابا يتي تقادك الهوى كرشي ونن سن زوتير زي جابورنتيكا إلى كل ما فيه عليك مقال زواغا دك أبن زي جاومكا مغنغن متاني أي تمغن أكن كشيني مقال eh kai abin da ba daidai ba duk inda ka zo na cika yana magana akan wani kai amma wani bai kyauta ba amma abin da wani yi ba daidai bane amma wani dama haka yake abin da zai jawo maka kace na ce din mutane maganganun mutane shi zai jawo maka in dai zaka sakau wasan zuciya ragama to za ta jawo maka maganganun mutane qala al-khutabi qala al-asma'i sami'tu rajulan yaqulu imam al-khurtabi yake to magana daga al-asma'i al-asma'i yace naji wani mutum yana cewa innal hawana huwa al-hawa quliba ismuhu فإذا هويت فقد لقيت هوانا yace innal hawana alhawan shine kaskanci wulakanci yace ita kalmar alhawan kaskanci da wulakanci yace huwa alhawa ai shine san zuciya a daidai wa daidai in kana neman menene kaskanci to shine san zuciya yace sunan ma ɗaya ne hatta a larabci qulibasmuhu kawai sunan aka sunan aka juya in ka kaga in ka ce alhawanu alhawa ba su kama ba sun yi kama sai sai kawai sunan aka juya ya ce fa'iza hawaita duk lokacin da kai son zuciya faƙad laƙita hawana ya ce to za ka haɗu da ƙasƙanci shi ne ƙa'idar dama inda kai son zuciya to kuma za ka haɗu da ƙasƙanci wasu ila ibn al-muqaffa an hawa an tambayi ibn al-muqaffa game da son zuciya faƙala sai ce huwa faƙala sai ce hawanun suriqat nunuhu ai asalin lafazin alhawa son zuciya ai asalinsa alhawanu ne kaskanci ne surikat sai aka ɗauke aka cire nunuhu nuninsa alhawanu kun ga nunin ta ƙarshe ko to sai aka cire nunin ɗin sai aka mai da ita mai ya'un kawai hawa kawai sai zamto hawa kun ga hawa nu hawa me aka cire nunin ɗin shi ne ce surikat sai aka ɗauke aka cire nunin ɗin nasa فأخذه شائر فنظمه سيوانا مواكي يدوكي وانا مغانا آه تشي ابن المقافة سيواكيتا فقال سيتي نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا يتي إتنون عند تكيتكين الهوان من الهوى دقسان زوتيا مسروقة إتا أكا سيري كون إتا أكا زاري فإذا هويت shi sa duk lokacin da kai san zuciya kai wani abin da yake da alaka da san zuciya yace fa qad laqita hawana to ka sani hakika ka haɗu da me da wulakanci wa qala akhar haka nan wanda daga cikin mawaka yake cewa innal hawa la hawanun bi ainihi fa idha hawaita faqad kasabta hawana wa idha hawaita faqad ta'abbadaka al hawa fakhda li hubbika ka'inan man kana yace innal hawa hakika shi san zuciya lahawanun bi ainihi shine kaskanci da kansa shine kaskanci da kansa fa idza hawaita duk lokacin da kai san zuciya faqad kasabta hawana yace to hakika ka tsururuci wulakanci ka samu wulakanci ka siye shi da kudin ka ka biya farashi wa idza hawaita haka nan duk lokacin da mutun yayi san zuciya faqad ta'abbadaka hawa to tamkar san zuciya ke bautar da kai ka bautar da kanka ne ga san zuciya zai ja ka ya kai ka duk inda yake bukata yace fa khada li hubbika ka'idan man kana shi sa dole kawai sai dai ka kaskantar da kanka ka ba da kanka ga abin da kake so kowane ne kuwa mutumin da ya isa da mutumin da bai isa ba duk za ka iya baya da kanka ya wulaƙanta ka saboda san zuciyarka wannan san zuciya ke jawo wannan wali abdullahi ibn al-mubarak hakanan abdullahi ibn al-mubarak alaihi rahmatullah yake cewa wa min al-balaya lil bala'i alamatu alla yara laka an hawaka nuzu'u العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبأ تارة ويجوء ya ce wa min albalaya daga cikin bala'o'i shi ne albalaya bala'i da yawa kenan ya ce lili bala'i alamatu bala'i fa yana da alamomi e bala'i yana da alama ya ce Allah ya ralaka an hawa ka nuzu'un ya kasance ba ka da wani abin da yake fito na fito da san zuciya babu bala'i kama wannan ba ka da abin da bangare da yake fito na fito da san zuciya a jikinka kwata-kwata duk abin da ya fito na san zuciya kawai za ka bi shi ne ku tafi ba bala'in da ya fi wannan in dai mutum haka yake to ƙarshe babu inda wannan ɗabi'a za ta kashe idan ba wuta ba don duk abin da ba daidai ba shi zai rinka shiga ciki ya ce al'abdu abdun nafsi bawa bawan rai ne fi shahawati ha a cikin sha'awa sha'awar rab idan ya zamto haka wal hurru amma shi ɗa yadda yake ya shiba utarata na wayaju wani lokaci ya ƙoshi wani lokaci ya je yunwa haka yake baya sakawa rai gaba ɗaya ce duk abin da yake so sai ya bata wala walibni duraidin haka na ibn duraidin shi ma ya yi wani waƙi yake cewa iza tsalabat kan nafsu yawman bi shahwatin wa kana ilaiha lil khilafi tariqu fad'aha wa khalaf ma hawaita fa innama hawaka adun wal khilafa sadiqu yace idza qalat qalat qalat idza qalat nafsu yawman bi shahwatin duk lokacin da rai ya neme ka da wani abu na sha'awa na kaucewa ka'ida wa kana ilai halil khilafi tariqun ya kasance kuma kana da wata hanya da zaka iya sabawa abin da ran ne ya kawo maka na sha'awa yace fada'aha ka kyale wancan abin na san rai na san zuciya da rai ya kawo maka wa khalif ka saba mata ma hawaita abin da ta niyata ni na san zuciya fa inna ma hawaka adun yace kadai shi wannan san zuciyar naka makiyinka ne wal khilafa saba wa san zuciya ko sadiqun abokinka ne to kaga da aboki da maki kowa ya kamata ka bi aboki wali abi ubayd at-tusi hakanan abi ubayd at-tusi shi ma yana da waƙe da yake cewa wan nafsu in a'taytaha munaha faghiratun nahwa hawaha faha yace wan nafsu ita rai in a tsaita munaha idan ka bata abin da take so ka bata burinta duk abin da rai yake so ka bata yace to faghiratun za ta kasance mai bude faghiratun faha za ka same ta ko da yaushe mai bude baki ce na hawa hawa ha daidai inda son zuciya yake daidai inda rashin daidai yake ma'ana in za ka ba rai abin da take so to kullum za ta bude bakinta ne kai ta bata abin da yake na rashin daidai kai ta ta cilla ka inda yake ba shi kenan ba wa qala sahal bin abdullahi tustari sahal ibn abdullahi tustari ɗaya daga cikin magabata wanda suke sufaye na farko yake cewa hawaka da'uka san zuciyarka shine cutarka shine rashin lafiyarka a cikin zuciyarka fa in khalaftahu idan zaka iya saba masa idan ka iya saba masa fada'uka to wannan sabawar da kai masa shine maganin da zaka samu kamar dai wancan mawakin da muka gabatar da wakarsa a baya ko intaha yace maganar da aka dauko daga tafsirul qurtubi ta take anan wannan yace mulakhasan ya takaito maganin ne wa qala aidan haka nan yace idhal mar'u a'ata nafsahu kullama ishtahat duk lokacin da mutum zai baransa duk abin da take so walam yanhaha taqat ila kulli batilin baya hana ta baya kokari ya ja mata linzami to taqat za ta ja shi ta kai shi ila kulli batilin zuwa ga duk abin da yake na barna duk abin da yake mara kyau kalmar taqat ta karme mai to anan ko yawa wasaqat ilayhi al-ithma wal arab alladhi za ta kai mutum za ta jagoranci mutum cikin abin da yake saban Allah ne wal ara da kuma abin da zai jawo mutum jin kunya shine al'ar abin da zai kai mutum zuwa ga jin kunya billazi da'atu ilaihi daga abin da ta kirayi mutum zuwa gare shi min halawati ajilin na wani ɗan daɗi da zai samu abin da ta kirayi ka kai ɗan daɗi ne na lokaci kaɗan sai ya kasance saɓawa Allah ne ko kuma abin da zai jawo maka ƙasƙanci da wulaƙanci Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ina gani anan ya kamata mu dakata saboda na ga lokaci ya ja insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi bagana Ali dan Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت